الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس goma ga watan safar alif da ɗari hudu da talatin da takwas ya zo daidai da goma ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya. Kamar yadda muka saba muna karatu littafin ahalari a daidai wannan lokaci bayan mun ɗan samu tsokaci na sati biyu ba mu gabatar da wannan karatu ba. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta kurakurai ya mana afuwa ya ba mu lada cikin abin da muka yi daidai. yau za mu tashi a wace gaba ce sabon fasali ne na ina ne za mu tashi ko kuma kun manta wannan na sai matan a ina ne yake to to wannan bayan mun kammala karatu akan wanka mun yi karatu akan wanka na tsarki wankan janaba ko wankan haila ko wankan nifasi kamar yadda muka ambata a baya da yadda ake yin wanka kaifiyarsa mun ambaci kaifiya ta wanka yadda ake yin wanka iri biyu akwai kaifiya ta kamala ta ijiza akwai kaifiya ta ijiza akwai kaifiya ta kamala kaifiya ta ijiza ita ce kaifiya wacce ta wadatar da mai yi idan ya yi haka to ya yi wanka babu wata matsala kuma kaifiya ta kamala kuma ita ce kaifiya wacce ita kuma ake bi matakai na wanka kamar yadda muka karanta a wancan sati aka shigar da sunnoni da mustahabbai duka a cikin wanka wannan ita ce kaifiya ta ta kamala duka kowane daga cikin kaifiya biyu kowanne mutum ya yi da niyyar wankan tsarki to insha Allah ta'ala wankansa ya yi to bayan nan ne malam sai ya biyo baya da maganar lamba ya ce wa man nasiya lum'atan aw udwan min a'dha'i ghuslihi badara ila ghuslihi hina tadhakkarahu ولو بعد شهر وعاد ما صلى قبله وإن أكخره بعد أن ذكره بطل غسله فإن كان في أضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزاءه آه ما لن يتي ومن نسي لمعة ود يمنت وتلمقة أو عضوا ويمنت وتقبة domin ita lam ita lam'a wato alama ce ta gurin da ba a wanke ba a alwala ko a wanka na an wuce mai to shikenan sai mu ci gaba kawai ba matsala ai ba komai bane yawan ce lamba kamar yi har mu faɗa abin da da mu faɗa ba in an ce lamba mahalli ne wadda ba a wanke ba a wanka ko a alwala wadda shi yasa malam sai ya biyo baya da ambaton kuma gaba akwai bambanci tsakanin lamba da kuma gaba domin gaba wato gaba ɗaya mahallin ne ba a wanke shi ba kamar hannu ga mai alwala ya manta hannu bai wanke shi ba kwata-kwata ko kafa a ce misali ya bar kafa guda ɗaya bai wanke ta ba kwata-kwata wannan za a ce udu ko ya manta fiska za a ce udu za a ce gaba amma lamba ita kuma ya wanke gabar sai dai sai ya bar wani tabo wani mahalli a jikin gabar bai samu ruwa ba saboda sakaci na wankewa rashin ihkam rashin kyautata wankewa yakan jawo haka shi yake jawo haka annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya kausa salafazi dangane da waɗanda suke sakaci wajen barin ainihin wato lamba a yayin tsarkinsu domin mafi yawa barin lamba sakaci ke kawo da rashin mai da hankali wajen isbaghi isbaghi shine kyautata wankewa kuma za ku ga falaloli da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na na alwala da na tafiya masallaci da na halartar jam'in masallaci duka za ku ji na dangantawa da alwala da kuma kyautatacciyar alwala man tawadda'a fa asbagha alwudu'a wanda yayi alwala kuma ya kyautata alwalarsa isbagh shine kosar da gabbaya alwala shine isbaghi yayi alwala ya kuma kosar da gabansa wajen yin alwala shi yasa malamai da suka duba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tsakanin kyautatawa da takaita ruwa sai suka sanya wato yana daga siffa mafi kyau ta mai alwala da mai wanka ya zama ya kyautata wanke gaba ta yadda ya cika wankin wannan gaba yadda ya kamata kuma tare da takaita amfani da ruwa wannan shine ƙwararre a tsarki ruwan da ya amfani da shi ba ruwa ne irin na almubazzaranci ba kuma abinda duk ake bukata ya wanku ya wanku tas saboda ya mai da hankali kuma ya ƙware ya iya annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ga wani yayi alwala sai ya ga dunduniyarsa ta kafa bata samu ruwa ba wani zaka samu zai kela ruwan ma in yazo alwala ya kela shi ya watsa shi facal facal haka yake amma saboda rashin mai da hankali sai ya tashi kaga agararsa an san agara ba sai kaga agararsa akwai wata alama ta wani wuri da ruwa bai same shi ba ko ko in ka duba ta bayan hannunsa wajen tsugurguma ta ƙasa sai kaga akwai wani wuri bai samu ruwa ba duk facalin da ya da wannan ruwan amma gashi ruwa bai samu waɗansu wurare ba to wannan sakaci ne yake kawo haka to wani yayi alwala sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ga irin wannan mahalli sai ya ce wailun lil a'qab minan nar waɗannan ainihin wato digadigai wato bonansu na wuta bonansu narkon wuta e gaggaban da ake barin su ba a wanke su ba yayin tsarki kaga ba za a kira narko ga wanda ya mantuwa ba ba za a kira narko ga wanda ya kuskure ba sai dai wanda ya ganganci haka wannan alama ta nuna cewa kenan wannan mutumin da gangan ya bari kuma duk da cewa saboda shi aka faɗi wannan maganar nan ba ana nufin cewa ya zama ɗan wuta ba a barazana ce ga masu irin wannan da haka dukkan wani wanda zai yi sakaci bai wanke wata gaba ba ya bar lamba to shi ma yana cikin wannan barazana har sai ya gyara ta haka malamai suke tattauna maganar lamba saboda muhimmancinta ita kuma gaba kamar da muka yi bayani shine gaba ɗaya muhallin ne gabar da za a wanke daga cikin gaban alwala ko wanka ita ce bata samu ruwa ba to amma idan ya kasance mantuwa ne in ya kasance mantuwa ne to mantuwa tana daga cikin uzurori da suke bijirowa taklifi kamar yadda mun yi da ɗalibai a nan a majalisinmu na usulul fiqh da kuskure da mantuwa da tilastawa suna shigo uzurorin da suke shigo cikin taklifi wanda shari'a takan kau da kai dangane da su rufiya an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alayhi hadisi ya tabbata ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama yace an dauke al'ummata wato zunubin kuskure da kuma zunubin mantuwa da kuma zunubin abin da aka tilasta suka aikata ba tare da niyyarsu ba an dauke musu wannan alqur'ani ya zo rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji karka kama mu idan mun yi mantuwa ko idan mun yi kuskure hadisi ya tabbata cikin muslim ubangiji ta'ala cikin hadisul qudusi yace me yace qad fa'altu na aikata na baku wannan dama cewa ba zan kama ku da kuskure ba idan kun yi kuskure ko da mantuwa idan kun yi mantuwa hakan nan kuma ya zo cikin alqur'ani man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم bangiji ta'ala ce wanda ya kafirce wa Allah bayan yayi imani illa man ukriha sai in wanda aka tilasta shi wannan ya nuna kenan tilastawa yana zama uzuri karɓaɓɓe a shari'a wala junaha alaikum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum ubangiji ta lati babu laifi idan kun yi game da abin da kuka kuskure sai dai abin da ma ta'ammadat qulubukum abin da zukatanku suka yi da gangan shi ake kama ku shi don haka matsala ta barin mahalli ko wata gaba ko lamba idan da gangan ne to baya cikin karatunmu yana cikin wancan narko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma idan da kuskure ne to shine yake cikin karatunmu wa man nasiya lum'atan wadda ya manta wata lamba aw udwan ko kuma wata gaba min a'dha'i ghuslihi wato daga gaban wankansa badara ila ghaslihi to ya gaggauta zuwa ga wanke wannan wajen da ya bari din hina tadhakkarahu lokacin da ya tuna shi wannan a wanka kenan kaga anan malam yace walau ba'da shahrin ko da bayan wata ne wannan ya nuna cewa kenan wato tsawon lokacin baya tilasta mutum ya ya maimaita wanka gaba ɗayansa me yasa saboda uzurin mantuwa baya tilasta mutum sai ya sake wanka tunda mantuwa ce to a lokacin da mutum ya tuna to lokacin taklifi ya dawo masa abin da ke a tsakanin mantuwa ba za a tambaye shi a kansa ba in an ce ya sake wanka kenan an tambaye shi abin da ke a tsakanin mantuwa alhalin da mantuwa da kuskure da jahilci rashin sani da sauransu duka suna zama uzuri abin da ya ratso tsakaninsu to yakan zama karɓaɓɓen uzuri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah da takalmi a kafa shi mala'ika jibrilu ya zo ya sanar da shi cewa takalmin akwai najasa wannan rashin sani ne sai sanar da shi takalmin akwai najasa alhalin ana sallah ana cikin sallah sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gari sai ya cire takalma bai bata sallah ba bai kuma ɗauko ta daga farko ba sai ya cire takalma me yake nunawa cewa wannan uzurin ya nuna daga lokacin da ya uzurin ya kau daga lokacin shari'a za ta ɗora abin da ya faru a baya a cikin wannan uzurin shari'a ba ta da tambaye ka shi ba shi yasa bai sake wannan sallar ba haka lokacin da aka canza alƙibla an saukar da aya ta canjin alƙibla kad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram Allah ya saukar da aya umarce shi da juya fiskarsa daura da masallacin harami masallacin makka ɗakin ka'aba annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi ya sallaci azhar yana kallon ɗakin ka'aba ya sallaci la'asar yana kallon ɗakin ka'aba a wannan ranar an sallaci sallar asuba ana kallon kudus to amma anguwar banu salama sun yi azahar ɗinsu suna kallon kudus ba su da labari ba waya ba mtn suna kallon kudus ba su da labari suna cikin sallar la'asar sai ga wani ya tafo daga anguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi la'asar ya tafi sai ya samu banu salama suna sallar su ta la'asar suna fiskantar kudus sai ya ce musu to ai mu a zahar ma alƙibla ka'aba muka fiskanta alƙibla ta koma ɗakin ka'aba an saukar da aya wa manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan sallar suka juya alƙiblarsu ba su ɓata to duk malamai ne sahabbai ne fa ba gida dawon mutane ba ne da haka a cikin sallar suka canza alƙiblarsu masu safu suka juya kuma dama aka yi sa'a wato hannun riga ne alƙiblar hannun riga ne kawai juyowa baya za su da haka a cikin sallar suka duka safun suka juyo baya shi ma liman ya juyo ya ratso ya wuce su kuma aka ci gaba da sallah ba komai a ciki to ko hadisi bai ce ya ratso ba ya kasan liman ba zai tsaya baya ba da haka ya zo aka tsaya aka yi sallah ba su sake abin da suka sallata kafin wannan lokacin wato na wannan sallar ba ba su sake wannan sallar ba kuma ba su maimaita wacce azhar din ba kuma sako bai zo musu daga manzo Allah sallama cewa mun samu labarin abin da ya faru da ku ku sake sallah ba wannan ya nuna irin wannan uzuri karɓaɓɓe a shari'a na mantuwa ko na rashin sani ko na kuskure to a cikin halin wannan mantuwa ɗin da rashin sani da kuskuren shari'a ba ta tambayar mutum a lokacin da mutum ya sani ko ya tuna ko ya gano to daga wannan lokacin shari'a take ɗorawa shi yasa cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha fa inna dhalika waqtuha man nama anis salati wanda yayi yayi wa sallah bacci wato yayi bacci ga sallah ga barin sallah bai yi sallah ba yana bacci har ta zo ta wuce aw nasiyaha ko ya manta ta falyusalliha to kawai ya sallace ta idza zakaraha idan ya tuna ta fa inna zalika waqtuha don wannan shine lokacin ta yaushe din lokacin tunawa yanzu mutum sai ya tuna bai yi sallar la'asar ba to yanzu ne lokacin la'asar din da ya tuna duk abin da ya ƙara daga yanzu na sakaci to za a tambaye shi saboda taklifi ya dawo masa ya sa kuma sakaci a ciki amma yanzu yana tunawa sai ba duk abin da yake ko mashin yake tukawa sai ya ratse kawai sai ya ratse ga masallatayya nan Allah ya madaudatar masallatayya kawai sai ya ratse yayi alwala yayi sallar la'asar idan yayi magariba sai ya sake magariba saboda sai an jera su amma la'asar ɗinta an karɓe ta a kan lokacinta tunda mantawa yayi an gane muhimmancin rangwamen shari'a a cikin mantuwa da kuskure yawwa to shi yasa ana aka ce walau ba'da shahari ko da bayan wata ne me zai yi bayan watan shine badara ila ghaslihi ya gaggauta me yasa aka ce ya gaggauta saboda ya ƙara lokaci ya ci ya fita kuma daga uzuri haka uzurinsa iya tunawa ne da ya tuna badara to ya gaggauta ila ghaslihi zuwa wanke nan cewa aka ce ya sake wanka a cewa aka ce ya gaggauta zuwa ga wanke gaba ko lambar da ya bari sali ya yi wanka sai ya manta bai wanke gadon bayansa ba sai daga baya bayan an daɗe sannan sai ya tuna ko kuma ya yi wanka sai ya manta bai wanke hannunsa ba sai daga baya ya tuna wannan a wanka lamba ce ko gaba lamba ce a alwala ce gaba amma a wanka lamba ce tunda wanka duk jiki ne ake wankewa hakan kabar wani wuri to ka bar lamba ne to to shine aka ce sai ya gaggauta me sai ya gaggauta wanke iya wannan wajen da haka sai ya je ya wanke gadon bayansa ko ya wanke hannunsa amma da wace irin niyya da niyyar wannan wankan sai da niyyar wannan wankan saboda amewa watakila kafin ya tuna ma ruwan sama ya taɓa masa duka ya jika shi shirki amma tun da lokacin bai tuna akwai lamba tare da shi ta wani wanka da ya manta ba wannan jika shi da ruwan ya yi bai zama masa wankin wannan lamba ba ta iya yiwa ya yi wanka ya yi wankan sabulu bayan ya yi wankan sabulu ma ya ɗebi ruwa mai kyau ya watsa a jikinsa ya wanke jikinsa tas ya ɗauraye jikinsa amma duk bai tuna cewa akwai lambar wanka tare da shi ba kaga wannan wankan bai wanke masa lamba ba me yasa